كانت الهجوم للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والخادم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقول الله يساتي بدا من أولنا رانا rana ta juma'a 28 ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da 29 ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a wannan zawiya ne albarka na wurin shi ma ɗan kuma Allah ya ƙara masa rama a kan titin malam goji a cikin garin bauchi yau insha Allah wannan rana ne albarka rana ne ta fatima nan ɗaure da karatun mu wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah dama rana irin ta yau to rana ce ta addu'a wanda kuma ga sadatinmu da abokanmu sun samu halarta daga nesa an ga maulanmu shek muhammad salisu ibn maulana amin auliya ne shek amin baki kura allah ya kara masa rama muna tare da shi a wannan wuri kuma muna tare da babanmu alhaji ahmadu na alhaji shehu gado wannan fitaccen hadini na maulakun shawarar faki radiyallahu ta'ala mu jami'a kuma shauran abokan mu suka zo daga wurare daban-daban duka muna musu marhaban kuma da mu karanta wasu ayoyi na alqur'ani kamar ga mala abdullahi arabiya ma abokin mu ne kuma ya zo ne bi mama su mala abdullahi dauko ga sunan dai duka ɗan uwa ne duka Allah ya san mu kuma annabi ma ya san mu wani malu basirar lamarin kuma rasuluhu wal mu'min ga ga wuri eh ga wuri da kai ya da alhamdulillah gode Allah ya mu karanta wasu ayoyi wato tabarrukan neman albarka ne da shi wannan littafi mai albarka wanda Allah ya ce littafi ne mai albarka wa za shi kafin anzanna wa mubaraku gida da ka muna cikin suratul surat tayi aya na 110 ya da haka Allah subhanahu wataala yana cewa wa anati wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala jurma Allah ya kiyaye amin Allah yana gaya mana irin halin da za su kai a kiyama yawma idin yattabi'una da'iya la'i wa jalam wa kash'atil laswat lirrahmani fala tumu illa amsa Allah ya ce mana rana ne wanda ya adu mai kira mai kira zai kira shi na sarafiru ba wanda ya ce bauɗe masa da wannan kira kowa ne ita wannan wurin da zai kira kuma ba ka jin komai murika a ranar muryoyi duka sun da sun yi shiru ba a sauraron kowa sai Allah kowa abin da yake gaban sa ya ishe shi da ya zaka shi Allah ya ce mana wa na duhu fuskoki wato sun sunkuya a ranar gawane lilhayin tsayu ga rayayye wanda rayuwarsa ba ta da farko ba ta da ƙarshe shi ne Allah alƙayyumu mai yawan tsayuwa da gyaran halittar Allah subhanahu wataala Allah shi ne mai gyaran wato halittunmu ba din Allah shi ya yi kuma shi yake tsaye a kanmu ba mu da mun lalace kuma gyara ta hissan wa ma'ana gyara ta jin ido da gyara kuma ta ma'ana wato kamar in mutum ya bata sai kuma Allah ya jefa masa ilhaji ya shirya ya aikata abu mummuna ko yana aikata munanan abubuwa to gyaran halitta Allah shi ne yakan jefa wa bawa ya gyaru sai kaga ya tuba ya bari sai Allah ya jefa masa shi kansa abin da yake sai ga bai kyauta ba ya ga ya damu da abin da yake aikatawa amma idan Allah ba shi bawa ya shirya shi ke duk abin da yake Allah ba zai jefa masa nadama ba sai ji kawai shi ya zama jabbeli ko me yana iya yi babu abin da ya dame shi Allah ba ya san sa kenan wannan shi ne gyara na ma'ana in Allah na san bawa zai jefa masa shirya ya gyaru gyara gyara kuma da ganin ido shi kenan in sai daga bawa wani kafan sai kama ciwo ta riɓe wanda ta kai ma a yanke amma sai Allah kuma ya bashi lafiya kaɗan kaɗan kaɗan ya wayi gari wajen ko ya zama wuta ko kamar da ba shi ne wannan ciwon ba wani kuma kan sai kama ciwo wani ciki ya kama ciwo ya ji kamar kayan cikin sa yake amma Allah shi ke tsayuwa da gyaran sai ya zo Allah ya taba da lafiya kaɗan kaɗan sai ga kamar ba shi ne da ya banta yake rashin lafiyar nan ba to shine alƙayyu kenan yawan gyaran halittar Allah yawan gyaran halittarsa shine Allah kuma ko mu ne ma mutum yau ku gina gida mai kyau gidan nan duk wani abin da ka sa na alatu na ado wajen cika da ado idan ba ka masa gyara lalacewa ne yawa to haka Allah ya yi mu da baya gyara mu sai mu lalace to shine alqayyum ce alhayyul qayyum ko dukkan kusa ko an sufiya mahayyul qayyum wa qad aba Allah ya ce hakika ya tade man hamala zulman wanda ya dauki zalunci zalunci na anan malamai sun shine shirka wanda shine kafirci wasu ka ce wanda ya ɗauki haƙƙin mutane ya tafi da shi lahira to wannan ya taɓe domin ya cuci kansa ba insha Allah kiyaye
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حسنا
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عدما ومن يعمل من الصالحات Allah kuma yace duk wanda ya aiki daga cikin kyawawan ayyuka Allah ya ya zo da wato min at-tabqiliya wa man ya'mal min as-salihat wanda ya aiki daga cikin kyawawan al'amura kyawawan ayyuka ba ya fika ayyukan alkhairi ya yi aikin su ba da an san ba dukan ba za mu iya cika a ce duk ayyukan alkhairi muna yi ba kamar yadda a annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana suna zaune da sirina abubakar yake ce masa a wato ƙofofin aljanna guda takwas ne ko kofa kuma mutum zai shiga ne wato irin ayyukan alkhairinsa idan Allah ya azurta mutum da yawan sadaka ne to akwai ƙofofin masu yawan sadaka idan yawan nafila ne akwai ƙofofin idan kuma sada zumunta ne Allah ya wore masa sai da gina abu makari ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ya rasulullahi a gona ya buɗe masa kofofin duka ma'ana duk ayyukan alkhairi ya kure matuƙa a cikin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai akwai ya ce yace kamar wake ne annabi ya ce anta kai sai na abu makari kenan shi duka kofofin ya kai ba za a iya buɗe masa amma ko ka ɗaya ko ya buɗe masa sanin ya yi kwalifai aikin sa sanin da ya fi ƙwarewa ne ya fi amma wani kuma biyu da abu ne wani uku amma shi sai na wakar wato duka ta kwanta abu ne masa ya ce sai na wakar sai ya ci bunya shi kai da kai sai sai ya rufu lallai to yanzu wanda da abu ne masa duka nan sai wanda ya shiga ya ce duk wanda ya ga dama eh da ya shi aiki mai kyau inda Allah azza kana yi gwargwadon halika insha Allah mutum zai samu zai zai zai fadi wuce insha Allah Allah samu da ciki kuma ya mai min salati huwa mu'min yana da imani da Allah fala ya kafu zulman kada ya ji tsoron wato zalunci wala hadiman kuma kada ya ji tsoron wato shi ma zalunci shi ma hadimu zalunci amma wato albu zulmun ta ce bala ya kabu zulman kai ya fi ji tsoron zalunci shi ne aka ce ya yi tunanin da a rage masa kyawawan ayyukansa ba wani bawa da za a rike masa iya yawan ayyukanka iya yawan wato abin da Allah zai zai ba ka sai dai ma a ma tsari har duka kuma kare shi tsoron shi ma wannan an ce kare yi zaton kuma da a ƙara masa mai ne munanan ayyukansa wala ya kafu zulman wala hadama kare shi tsoron wato zalunci na sauye masa mummunan ai aikyawan aika kar kuma ya ji tsoron wato ƙara masa munanan aika wala ya kafu zulman wala hadama na
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وتركنا فيه من الوليد لعلهم يتقون وزرعنا فيه من الوليد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
وذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك الله يجي هكذا أنزلناه متسوقا تشيشي ون القرآن قرآنا قرآن عربيا بلاربا للتاج وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه كما mun yi bayani a cikinsa mun ta bayani wasan rafna fi minal wa'i mun ta bayani ba wuri ɗaya ba ba biyu ba mun ta bayanin narko shine azaba mun ta bayanin duk wanda ya kaza Allah ne masa kaza duk wanda ya kaza Allah ne masa kaza kai a wani lokaci wanda ya ma sai Allah ya kulla maganganu ko ya ce wa man sha'a falyumin wa man sha'a kuma falyakam duk wanda ya ga dama yi imani wanda ya ga dama kuma ya kafirci mu dai tun na tun na lizalimin na mu dai mun tana da wuta mu yi wani azzalimi dama asalin azzalimi shine kafir wal kafirun hum zalimun kamar da Allah ya faɗa subhanahu wa ta'ala idan da haka Allah ya ce a wani wajen kuma ya ce man amila saliya wa li nafsi duk wanda ya aiki mai kyau ba kansa ne wa man asa fa faliha haka wanda ya mummuna ma ba kansa ne dai duk dai haka dai duniyar take ko a duniya haka yake duk wanda ya aiki mai kyau makansa wanda ya mummuna ma makansa ba na mantawa su da yawa suna karanta wannan aya na kan wani bawan Allah wanda a zuriyarsu kamar yana daga cikin manya shi Allah ya fara ba shi dama ya zama ma'aikacin gwamnati ya kuma san manya amma haka ya gagar taimakon na ƙasa wanda suke karatu ya taimaka musu su samu aiki ya ki kuma ga shi karatu a bayan kuma wanda bai kai shi bai zo bai dan samu wani dama shi kuma sai ya dinga hanya ma ɗan uwa da yawa shi kuma wancan babban ana tare biya da Allah ya ce man amila salihan wani nafsi duk wanda ya mai kyau makan sani wa man asaa wanda ya mummuna ma fa ala ya ji dai makan sani ne shi dai ga sakamakon tun a duniya sai kuwa ana nan Allah cikin jarabawar sai kawo sai wasu kuɗaɗe ne wasu bayan Allah da yawa miliyoyi ya karya kansa aka zo aka bi wani alfarma aka ta daga kafa kuɗi ya gagara fitowa sai aka zo kuwa a bi kai maharka shari'a shari'a ta kai maharka aka kai ta ɗaure shi a lokacin da yawa ɗan uwa wanda wanda na bayan sun sama masa aiki ne na ce ga wani ku ko ba shi da mu je mu ci ko shekara nawa ne dan mu ga mun kare masa mutuncin amma duk da shi ma bai yi ba shi kenan kuma hakan ne من أجل التالي أقبل نفسي ومن أساف عليها في الدنيا لا تفارق shi yasa ko malam bahaushe yake cewa wai in mutum zai tona ramin mugunta ne ko me wai ya tona daidai wato abin da sinsa idan a ba waje ma a ba waje ma a rama a ga shi idan kai ka koma ta kanka ga shi nan ka koma kai kin ne shi kenan Nah. So alhamdulillah. Nah. Eh. Wancan kushi. Nah. Ana muku marhaba da zuwa. Sabila da aka yi sa Qur'ani ya gaya mana duk wanda ya aiki mai kyau a kansa ne tun a duniya mutum zai fara gani shi yasa ko mun tashin dama idan Allah ya azurta bawa da shi to yi kokari ya ga yayi alkhairi da shi wanda da abin da kai mai kyau tun a duniya na ka fara gani kuma mutane su ne shaidin Allah a kan ƙasa duk yadda ka kai maka koye aikin alkhairinka to Allah ya bayyana wa bayi duk yadda ka kai maka koye aikin da nishani ya Allah bayyana wa bayi inna in takum misqala habatin min khardal wa takun fi saqarati law fis samawati aw fil ardi bi Allah inna Allah latifun khabir daga haka Allah ya ce kazalika anzalna qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min al-wa'idi la'allahum yattaqun kuma Allah ya ce mun yi bayanin narko kala kala a cikin wannan alkur'ani a sarrafna ke min alwa'i la Allah ya taku don su mutane su zamo sun ji tsoron Allah an riga an yi bayani Allah baya zalunci ko da misalin kwayan zarra inna Allah la yuzlimu misalin zarra ko da misalin kwayan zarra Allah baya zalunci asali ma Allah ce mana wani in a wani tafi wani tafi hasanatu yudaifwa in ma kyakkyawa ne to Allah zai rinjin ka kai tabi alaka au yuhdis lahu zikra kuma Allah ya ce ya saukar da wannan Qur'ani da Allah ya tukun au yuhdis lahu ko kuma shi wannan Qur'ani wato ya jefa wa mutane zikiran wato tunatarwa da waɗanda suka yi mummunan aiki aka halatta su na'am
وتعالى الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو فتعالى الله ملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحي وقل رب زدني علما فتعالى الله الله مدوكي يا أوكك الملك الحق وتشيني سركي نجسكيا إيه الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله ولا تعجل بالقرآن kada ka yi gaggawa da alkur'ani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qabdu min qabli an yuqda ilayka wahyi tun kafin a gama wato saukar maka da wahayi an ce farkon wahayi da jibrilu idan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sako an ce yakan wato jinjini ne da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta qur'ani sai koyi qur'ani kamar a yi kayan kenan sai annabi ya dauka sallallahu alaihi wa sallam to daga baya ya zo yana karantawa annabi amma in yana karantawa annabi na saurin amsawa sai Allah subhanahu wataala ya ce wato kada ka yi gaggawa ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma irin wannan magana muka ce wato magana ne na Allah wanda yake gaya wa bawansa annabi Muhammad amma ba wai Jibril ya kai ya karanta wa annabi wani abu ba sallallahu alaihi wa sallam ai jibril bai kai karanta wa annabi komai amma tun da dan sakon Allah ne to shi abin da Allah ya faɗa shi kuma annabi bawon Allah ne haka da ai amma so da yawa irin wannan maganganun da mu ne ake ba da annabi ba kaga da haka wala ta'adil bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wa ayyu wa qurratu bi ilma abin da ka ce ko ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka ce Allah ka ƙara min ilmi Allah ka ƙara min ilmi an ce Allah bai taɓa umurtan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki wani abu a ƙara masa ba amma sai ilimi ilimi shine ya fi komai daraja domin da ilimi ake sanin Allah da ilimi kuma ake kare kai da barin halaka wala ku shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace yana daga cikin muhimmancin ilimi shi yasa farkon wahayi ma wa annabi ce mata ka ikira ikira ismi rabbika allazi khalaq abin da aka fara karɓar da masa kenan cewa yi karatu yi karatu da shi yasa ilimi babu abin da ya fi shi daraja musamman ilimin addini sai kuma ilimin zamani duka duk wanda mutum ya nema niyyarsa ita za ta iya fidda shi a gurin Allah yanzu da ka samu mai ilimin zamani in dai ya zama mai kyakkyawan niyya sai ya koyi mai ilimin addini din in ya zama mai kyakkyawan niyya dan mai ilimin zamani ya zama mai kyakkyawan niyya domin ya taimaki addininsa domin ya yi hidima wa al'ummansa to khairukum ai da ma ni da ce mafi ficin ku wanda ya fi amfani da halitta to sabila da haka ilimi abu ne mai daraja wanda bai da iyaka shi ya sa wa aka ce wani sahabi ya taɓa zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kalle shi ya ce ajalin ka yayi kusan sauka sai ya ce ya rasulullahi me zai shagalta da shi wanda zan samu Allah cikin sauƙi samu da ramin Allah sai annabi ya ce ka shagala da neman ilimi a rayuwarka wance a ran da ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a ranar yayin faci da ya kuma kuwa haka ce sai da wajen wani sahabi yana tambayar ta wasu masail na addini a nan kuma ajalin sai sauka da alaka Allah ya kara mana wato imani wa'innan ayoyi za mu tsaya kan muhimmancin ilimi kuma sabila da manyan baki da muke tare da shi da su wanda za su albarkace mu suka kuma girmama mu shi yasa a cikin manyan bakin da muke tare da su kamar yadda ɗazu muka fita akwai halifa shek muhammad salis bin maulana amir auliya ya shek amin bakin kurar da ma'anu ma mana cikin hakan sai ga wato gwani shek muhammad muntaka bin maulana Sheikh Barau Bakin Kura radiyallahu anhu da kuma wato wanda ya damu marhaban su alaƙa Ahmadu da kuma su Abdullahi da su Yalawa da su Aram Mama Ahmadu sauran ne bakin mu da suka zo daga nesa akwai mutanen mu da suka zo daga daga Kiro can gaba da ruwan da ne na gudu na manta sunan gari zo Allah ya saka musu ba kai akwai malam Muhammad Isaka daga Gindiri a local government kenan akwai kuma wasu mutanen mu daga Burishin Fulani to ka san dai da yawa wasu ma ne ba mu san su ba Allah ne ya san su akwai kuma babban bakon mu wanda ya wakilci wato a DNB ko Abubakar sadiq ya mashal wanda tsohon kwamishina ne na addinai kuma ga shi ya zo taron addini wanda yake gwada cewa ashe addini shine abin da ya fi damuwa gaban sa rayuwar zamana masa kyakkyawan zato kuma rabu kwamishina muna wani mahamman da zuwa akwai kuma wato wakilin maji kira da iyaye a alhaji yusuf Alhaji Musa wanda ya wakilci shi kansa da girma wakili wato majikin biya ɗin sannan akwai shi kansa kuma wato garkuwar majikiran wato giya ɗan shi ne shi alhaji mala hassan dabto a shi ma muna tare da shi a wani wuri to kafin a muna ganin Khalifa don ta yi mana bayanin ta na cikin mintuna ta ɗan wanda muke so gidan rediyo da nesa su ji za ta haɗa da addu'a ka lefa na sannan kuma shi ma a rama gari haka sannan kuma shi ma babban babban kwamishina in ya yi jawabinsa shi ma zai haɗa da nasa addu'a shi kuma daga baya rufe addu'a gaba ɗaya a ba mu akwai wato kafin khalifa akwai wa'inda su ne ɗan kwamitin wannan tafsiri muke musu godiya sosai sosai Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wanda tun fara wannan karatu shekara yau da ya fara tafsirin mu shekara goma sha hudu a sa shi kuma a kafan media gidan rediyo shekara takwas ke mun gode wa Allah a don mun kai Allah ya sa abin da muka yi karɓaɓɓe akwai malam zai mustapha sardaunan zungur shi ne ciyaman na wannan kwamiti da tafsiri akwai alhaji umar da dawaki akwai alhaji salihu baba ajasu akwai Adamu Shehu Dawaki akwai Sayyidi Imran Sani Malam Goji akwai Abba Abubakar akwai Alhamma Malam Rahman akwai Alhaji Abu Dan Mai Lale akwai Malam Salman Ali akwai Sadiq Ismail akwai Hamza Umar Yusuf akwai Ismail Shu'aibu akwai kuma Malam Yasir akwai Malam Sirajin Gwarando akwai Malam Bunyani tattara market da dai sauran wa'inda ne ɗibar ne sunan su ba duka Allah ya san su wanda suka saba mana kuma taimako duka su ma muna musu godiya yadda ranar muka ambaci sunan wasu ba duka ne daga ciki ba musamman shi wanda yanzu yake ɗaukar nauyin tafsirin Alhaji Bala da jama'a wunci Allah ya saka masa da alkhairi akwai kuma irin su Alhaji Yusuf Santar Market da su ne wanda ya yi ba na iya faɗansu ba Allah ya saka maka da kai ni fa ta kafin mashkur
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام إنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم نشكر الله تبارك وتعالى على نعمته علينا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بقول الوعام شيطان شيطان قوى أقوى ما تريده دوما نحمده ربنا دوما نحمده ربنا اللهم بك سبحان الخير عندما نقول بقول الوعام العرب من صورة الوعام وصورة الوعام kuma kara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka su kai ba abu da dadi a wajen dan adam kun ga yau shi kansa ce ya samu aihuwa shi ne fatan wannan rana na za a yi sunan ɗansa ya zo an yi da shi haka mu za mu ce babban annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin misalin zo ƙarshe babu abin da yake lafiya ta addu'a Allah ya ne ta musu ba a da saboda girmansa والله ذكرت الأول إسماعيل وأشعار الجمعة الحمد لله من أنا أقول مع الله إيه وانا الإمام البوشي وإن الله سمع الدعاء وانا مثلا شيء البركة يوم قال سيدنا رضي الله تعالى عنه ولم سوى عنه رضي الله تعالى عنه من الأولياء شمال شمال علي طرفين رضي الله تعالى عنه شمال عثمان برد رضي الله تعالى عنه صلى يقول أولا وجهك يسلح شمال المجموعة هنا شيئا abinda muke gani a cikin tarayyar Allah zai albarka mana masallaci ba amma wani kokin mu sai sun zo sun fassa alqur'ani shekara da nake fara wani shekara ta san shekaru ya da shekara hasi yake cewa za a zo a yi wanda masallaci zai yi albarka kuma ka sha gani domin bayan sallah sun ga sun magana da haka mutum wannan shi Ibrahim ya rabu Allah ta'ala anhu yake cewa man ahabbana fa bi kulli rasulillah sallallahu alaihi wasallam jirbi wanda duk yake so mai so mai saboda Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah a cikin wannan baitoci ko a cikin wannan ayoyi da ma ya karanta mana na ƙara gaya mana ku rike alƙur'ani da kyau wallahi sun ba wallahi duk ba ka rike alƙur'ani ba da duk abin da muke faɗa ne wannan da ya lalace to amma girman alƙur'ani da san annabi sallallahu alaihi wasallam isa wa ma'ana muna faɗa faɗa da baki mu aikata san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawo dan zaman lafiya da muke shi amma muna kira gwamnati ko a yi na wajen taron zafar wani gwamnati tana kau da kai da abin da ya shafi addini ko yau da mutum ba a wani mutum sai a sai limami guda da kansa ya zo yana karatu a cikin karatu da yana ɗaya ya karanta faɗa ya karanta gayya saboda tsabar kurula da duniya hidimar duniya ya ishe shi kawai da ke gabansa ana ba ƙarfin da amma ka gana irin waɗanda masallatai ana assasa su ana tsayawa a abin da shafi addini a tsaya da addu'a shi ne wani ta tsaya وظالم هو الواجب ويجي ما ما ما جاب لا يتعدى زي الله يكون شر لازم مثلا جاي من الله ذاك ولا أصيبي أنا في زمن كنت بجي وصي lokacin da ake da in aka ce wal ba ya faru lokacin da aka ce ko yunwa ko tusa ba wani yake ko ba ko ko na ko na ba ko ce wallahi kafin azar kafara da wani abu da ana tarba da gaskiya magana saboda sun damu da malaman in dai kana mu da Allah kuma Allah kana Allah ba to ashe wai Allah subhanahu wa ta'ala kuma wai mutanen Allah ba da zan da Qur'ani ko da haka alhamdulillah Allah ya saka alheri a wani abu da ce ba sai da tsara godiya amma muna jan hankali da gwamnati kuma gwamnati ta gane wani abu zawuyoyi a jihar Bauchin nan sun kai guda 20 da wani abu to ya kamata tun ko idan zan tafi su ba su yi tafi abuwa kowanne ya zama to an fita kansa an yi abin da ya kamata a yi gwamnati ba magana fati da ko tafiya ko rawa gwamnati gwamnati ce magana wata ake shi ko gwamna shi ne shugaban zai jiya gaba daya tun abin da ya shafi wani wata da ke yau to gwamna inda zai yi ne sai abin da sabai su wanda sabu a rinsa sai na gwamna wani jala ba a saka mu a kai za su fita suna yawo cikin garin madina kuka an gina shi suna zama da tafiye su kullum ra'ayi kullum musulun arabi ce ya kamata gwamnati kula irin wa'in da makarantar yan uwa gaba daya kuma za ka Allah ya saka mu shi gwamna da alheri musamman ita wani gidan gwamnati da muhimmin addu'a a gaskiya irin abin da take mana mu ne yan uwa mata alƙayi sun makarantu sun sai Allah saka mata alheri na tsaya tsayin da karfi abin da ya rasa ƙayi sa ko mutan gado ya dace aiki ta ko ba mun ne ka daɗi domin sai yin kawai da kaji ne a cikin abubuwan da ba ne karanta mana akwai abubuwa guda uku wanda ɗaya daga cikin gulbar haya ya karanta lokacin da ya zama da malu alaihi salatu wassalam ya ce ki cewa zai kawo wannan gado ƙaula an sako mun tsaro abin da shi ya zai faɗa ilmi daga da alayi kawai ɗaya ne tunan ilai ka farko da hukunci ne bayan zuwa guda uku wato shi ne sirri wanda zan gaya mana yau sirri da ake cewa ishi wani asam sun ta wutar sai guda guda shi a ƙwa'ani Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum alif lam mim Allahu la ilaha illa alhayyul qayyum sai wa alhayyul qayyum alhayyul qayyum shi ne duk wanda abin da bai gani sirri a ne alhayyul qayyum ne in ku shi ya rike ko me da rike a duniya Allah ne mai gyara shi Allah ne da mulki wannan da kyau ثم لا تكون مسلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا شيخ الجار الذي رسول الله شيخ ابراهيم الجار عنه ثم كنا تداما كنا ايكو كنا حتى تداما في شكا الحمد لله يجب كنا نقول شيء ابوك ايه يعني كنا كنا بوجيه الله سبحانه وتعالى وعلى البرهان الله البركه كي اقول لسامعي بدون مثال الاول شك yake gaya mini ko hudun da dai ya ce sun ɗauki wani abu suna abu a kula saboda ko za mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam a kan zakatu wani sai kira bari wanda ko mai za a taba zo Abdurrahman bin Auf duk abin da za a yi dan alaihi salam sun ba da Aisha da tutar da komai kamar yadda kamar abin duk abin da za a yi in ya tsira da Annabi sallallahu alaihi wasallam to gaba ɗaya za a yi shi shine da kai da Abu Fadai da da Abu Fadai da Malam Nasir da Jirai wai da guda hudu nan to sun ce sa dai ko addu'a saboda wannan a tarihi da shukuru ina ta muku addu'a Allah da kiyaye kare Allah ku ƙara fadari Allah ya ƙara buɗi Allah da ake so kenan Allah sai saka shi ba da maro da alkhairi lokacin da muka zo muka ba majma'u da wayar zagiri da sai kawo yace masa shi ba da maro ka je da kai ka amle shi a haka muka lawo shawara na anan mu ce mata san ba za su gaba mu yi abin da Salman da Farisi ya faɗa a kan da aka wuri yaki yake cewa Allah ba su a lokacin da za a yaki aka sa ruwa ne a gaba ba a baya ba ko in da wani ba yadda za su yi duk yadda za a yi abin nan da abubuwan nan yana ina na aure su ko me za a yi sai an samu ruwan suna da su to saboda haka wanda shi ne muka sako a gaba kuma kuna kokari yau kokari Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri Allah ya shawo da gaba Allah ya saka mu da alheri wannan shi ne abin da muke faɗa kullum da sara khairu nas fi wara'ahu to wannan sara fi wara'ahu sallallahu alaihi wasallam shi ne fitatikan abin da muka samu iya fitatikan wallahi billahi billahi abin da aka faɗa da Qur'ani wanda ya tafi shi ne take magana in muka rike shi ko za ku rubuce su in kuma in mana ke gaya mana kuma sha faru ko kuma sha faru su ina ta zan gari na laran ba shi ya kamata mutum almaru hu mashhud min zati ko waya san ta ya ta sha addu'a wala kafa ta ta addu'a yi ta addu'a Allah ba lafiya ta ma lafiya duka bi da Allah kiyaye kuma ke nuna cewa akwai wato wani dan shi da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala daga cikin wanda aka masu da jirgin kasar sana ko shari'a ga wanda su an kawo muna fatan ta musu addu'a kuma a cikin addu'a mu ta dan uwan mu ba ya zo mana Qur'ani shi da Allah kuma ko zo Allah ya samu shi lafiya shi da yake Allah da shi lafiya Allah ya yi ku wanda ke zo na ji Allah kare mu daga manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu da kai fatiha daya kul wallahu ta'ala fatiha والقرآن فإنه رزق وتجنى برحمته من الكافرين على قائل على أقوام لا فيها سما لا فيها kiyaye Allah ka wani mu lafiya Allah ka ƙara mana albarka barka ba sarki bauchi Allah ka musu lafiya kai ke kula da su shafi addini Allah ka saka masa sai Allah ka dauki wani gidaje na masu albarka Allah ka kiyaye mu daga fitintunu أولادكم شواء بنها قريبا ألا جلنا مفرام هناك متأخرين الذي يجب أمانا مجد على سنة جوائد بركة أفضل تقم الله صلى الله عليه وسلم قبل بالحج وعن غير فرد نفسه هذا اللهم أعوذ به من الأمر أو أنا الحمد
Allah ya saka da alkhairi khalifa maulamu amirul awliya Allah kuma maimaita mana shi shekara ya kan jiko mamu Allah ya saka da alkhairi yanzu ba tare da ɓata lokaci ba da mu je gaba kan ƙaran magwani wato Sheikh Muhammad Murtaka Maulana Sheikh Barau Barkin Kura shi ma dai mana tsayu a cikin maganganun sa na mintoci da kuma mana addu'a ta gida da muna so da nesa su ji sakon da ya zo mana da shi kuma kafin nan muna saƙa wani ɗan uwa ya ba da shawarin cewa game da a shi tafsiri ana ɗaukar nauyi amma kuma mutane suna jiwa ana godiya ma wasu masu taimakawa lalle tafsirin nan bayan an ɗauki nauyin sa akan kashe kuɗi abinda bai gaza kuma dubu ɗari ba baya ga haka domin ko janareta da amai da ake sawa kullum ƙalla ne ka samu an fara karatu da wuta an gama kasar mara ya gama babu wuta wannan mai na wata gudan nan in kaji akwai mata ɗaya ma da ta saya mana mai na dubu goma kuma ko kwana goma bai ma ya ƙare to banda wanda ke sayan galan ɗaya da shauransu abin da ake kashewa a wannan gefen kol man fetur kol zai iya kai na dubu talatin to sannan akwai kuma mai ɗauka ya sa a gidajen rediyo sayan da rana makamta mai rage nauyi na'am shehu muna maka marhaban da zuwa shi kansa yana shi kansa ana dubu ashirin ake ba shi kudin aikinsa na wata guda sannan akwai kudin wato data da shauransu ne da ake sabon live a bidiyo ana gani da wasu abubuwa ba su ne abubuwan ne da yawa ba da Allah ne shi ya sa ya kowa ka ji kuma ba duka ma wanda za su an masa godiya ne ya ba da gudumawa ga wanda mun sha tun da ne suke yi shi ne muke kiran su musu godiya sabila da kuma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na alifa ai amin shi
Alhamdulillah kafin da wajen tsohon hutu da harshe Imam Faransi abin da yake faɗa cewa a sa ruwa a sa ruwa ga bayan in da hore suka yi gaba ba yadda su wajen ruwan nan mutane to shi ne ke sun turo a gaba muna fata yawan ba da mai kuma abuwa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ولي الله مدوكين سنتي wanda cikin ikonsa ya kaddata rayuwarmu ya kawo mu ga wannan rana a wannan lokaci a ya tara mu a wannan waje kamar yadda ya saba tara mu alhamdulillah tare da ba mamaki wasu wanda muka saba taruwa da su din wasu Allah ya kaddari wato ajalin su alhamdulillah muna godiya wa Allah da ya kara mana nisan kwanaki ya kawo mu da yau muna roƙonsa kuma Allah ya gwada mana farkon watan ya gwada mana tsakiyar watan ya gwada mana ƙarshen watan ya kuma maimaita mana alhamdulillah wannan yan uwa ya isa abun tunani kuma abun mamaki watan nan kamar kwanaki ake ce sauran wata uku sauran wata biyu watan ramadan sauran wata ɗaya sai ga shi kuma har aka ce ga an ga wata wata ya kama an kama azumi ga shi Allah da iko sai ka ga azumin kaman wasu ƴan kwanaki ne tsatsan tafiyan saurin saurin lokacin da ba lissafi ake yi ba wani ba zai yadda ma ya kai azumin yau ishirin da takwas ko wannan duka alamu ne da ma'aikaci ke faɗa sallallahu alaihi wasallama na kurkun sa'a in kiyama sai kusa ta taho annabi yake ce sallallahu alaihi wasallama shekara saurinsa zai dawo kaman wata watan kuma ya dawo kaman wani sati sati kuma saurinsa ya dawo kaman kaman kwana ɗaya kwanan ya dawo kaman awa to ba shakka kaga a wajen wannan lokacin ake gaskiya to abin da ya rage mana shine tsoron Allah gashi an gaya mana tun farkon wata dai ana ta gaya mana sabon ubangiji abinda kawai ya rage mana shine mun ji kaza ba kyau kaza ba kyau shikenan gobe shi mun muna yi mun ji kaza ne Allah ya ce a yi mu kama shi abinda ya rage mana kenan domin mu je mu rayu lafiya mu gama lafiya ko mu je mu samu ubangiji lafiya alhamdulillah a gurguje sai kuma addu'o'i da ya kamata sauran ne lokacin da ya rage mu tsaya wajen addu'a bukatu da bukatun ma kasan a kowa ya san kasan nan tana da bukatan fa addu'a wajibi ne a kan mu tsaya da addu'a alhamdulillah mu jihar bauchi kamar yadda kowa ya sani Allah ya taimake mu fitintunin gaskiya da dai dan da sauki to to kar wannan sauki mu ji kaman abin da ke faruwa mu bai shafe mu ba a'a duk wanda ka ji fitinan su ma da sun zaman lafiya suna zaune lafiya ga ɗan sai mu matsa da addu'a Allah ya kare mu ya kare kasan da rukomi shi kansa addini din in babu zaman lafiya ba zai yi yadda ake so to ga fitintunu kala kala marasa daɗi a ko a kwanan nan rigiman da kake faɗa ni ba ce ya riza da wasu ko jikokin shi ga wani abin tausayi wanda daga gombe ma suka aiko ana buƙatar taimaka da addu'a wata mace wadda irin kidnappers ɗin nan suka kama ta kuma matan nan tana da ciki cikin wata bakwai kuma ga al'adar da ita ba ta haihuwa da kanta yawanci sai an yi aiki to ga shi yau ba labari har wajen kuma ta kai wata kaga wajen wata takwas ya sa iyalan ake cikin tashin hankali ke da bukatan addu'a ga dai abubuwa duwan abubuwa da wanda yake faruwa mara daɗi to maza da addu'o'i sannan kuma daga ƙarshe matsa da addu'o'in Allah ya ba mu shugabanni na gari kana sake mistake da aka yi nace kana sake mistake da aka yi eh na zagi muka zaɓa kawai wa kanmu eh mutane a lokacin ba su yadda Allah ya zaɓa musu ba in ka yi magana ma za a ce kawai a shi ke don haka yanzu ba wannan irin mistake wasu suna a sa kuma sake aikata tun da an mutu sai ake yi kawai a tafi da tafi ya tafi to ya tafi nan mu rika roƙon Allah eh in ya tafi wanda sai Allah zai kawo Allah ya kawo mana wanda zai zamo alkhairi gare mu da kuma rahama ga al'umma kuma daga ƙarshe ma mu rahama don Allah ƙara masa basira saka masa alkhairi wannan duka kuma maza maza maza bakin su dan na biyu ake faɗi to maza maza ya bacci duk da ala saka da alheri wa duk da suke halatta ala saka da alheri da shi mai ta mana albarka mai don ko iyaye duk da suka gabata da tun daga shau malam dan umma shau malam mummi shau malam amiru Allah ya Allah ya kara musu rahama da sun huta barka mai sanar da sun huta Amin.
Allah ya saka wa gani Sheikh Muntaka ibn Maulana Sheikh Baroba cikin kura da Sheikh Lawan a lokacin da Halifa ke cikin jawabi mun zaɗa samun manyan baki ko da ke bari kira su baki ba a daya akwai Sayyidi Arama Ali Harabi ne wanda yake yaya da gare ni a shi ya iso da kuma harafa mala amadu da kuma yayanmu ahmad tijjani sannan akwai kuma wato matashin malamin nan ɗaya daga cikin sauraro wanda allah ya yi albarka ko ce ya bayyana haskensu a wannan zamani shine a shekine abubakar sadiq radiyallahu anhu allah ya azurta mu da halitta da halartarsa kuma shi ne manaja kuma darakta na alfaida tv attijaniya wanda ake kalla a fadin duniya sai gina yi muna marhaban da zuwa kuma ya saka sannan a cikin kafin mu je muna da shaura mintunan mu kaɗan ne yanzu ya kalli bakonmu shi kwamishina alhaji salisu wakos a tsohon kwamishina addinai wanda ya ce wakiltar shi ɗanɗi abubakar ɗaya mashal da kuma shi garkuwar majikira da kuma wakilin shi wato majikiran giya ɗan duka damu ba ku mitoci uku ne ku yi haƙuri da kuma shi kansa shan jinin ɗin da shi da shi aran ma'aliyu harajimi da biya da muna so mutane su ji saƙon da za ku ba mu tun da saƙo ne wanda yake fi mai tsawon rai da Allah ta zama tarihi shi yasa za mu so mu ji abin da ko ku dinga tuna ku da shi ko ku dinga tuna mu da shi eh sabiya da amma kafin nan sabiya ka ne ko ku da mu ba ku kuma na daya mana saƙo kuma na ko kuma mana addu'a a ciki sannan akwai alhaji yusuf bala usman akwai alhaji asur mahmud alhaji ya ubaban karatu alhaji musa abubakar alhaji murtala amin babanonu alhaji rabiu da gero alhaji abdul hani kayan mashin alhaji abubakar hassan sai alhaji umar nuru wako sai alhaji aminu shafi isa gurguri wa'annan kaɗan daga ciki kenan akwai sharuba da masi baban lara akwai yaɓo hakimi a jiyan bauchi wa'annan ne da wanda allah ya samu ka daɗa tunawa allah ubangiji yake saka mana da alkhairi a sidi malami a rajini ya kan mana minti uku da kuma mana addu'a
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله na fara kujiya ba ta ita aka fara wannan abubuwan lafiya
Da ko ka koma.
na fatan ba su kuma Allah ya sa karɓar ɗan uwana tun daga farkon wannan wata ke sauraro ke gaya mana sabon Allah babu abin da ya dace a gaba irin wato yin kwari ne aiki da abin da muke wajibi ne ji an gaya mana abubuwa abin da Allah ya haramta da abin da Allah ya halatta da kwari ne aiki da shi ilimi jin aiki jin karatu a bakin komai sai kuma ka aiki shi karatu ko sai ka aiki da abin da ka yi. bayan nan ina kyan uwa na matasa ku dinga kokari wato wajen kiyaye lokutan dewa kaga muna zaman banza amma babu muhimman ta lokaci Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda biyu wato an yi karamu ga wadan adam da su lokaci da samun dama an ba mu lokuta masu yawa amma muna wasa da lokacin da Allah ya ba mu bara mu san cewa Allah ya mana hikima ba sai karshen rayuwar mu na wasu masu wani mai hikima yana cewa misali shi dan adam misalinsa man yana bakin ruwan cikin duhun dare sai ha samu wani jaka na duwatsu amma bai san me a cikin jakan ba duwatsu ne shi yake tsammani a ciki ina ɗauka yana jefawa a cikin ruwa jefa wanda yake a cikin ruwa ƙaran saukan dutsen sai ya zamo yana tashi yana jin daɗi sai mai jefa ni dutsen bul kawai yana jin daɗi haka yana jefawa yana jefawa sai da gari ya waye kawai sai sauran jauke dutse guda ɗaya ba a cikin buhun sai ga shi dayin wani da suke cikin jefawa a cikin wani kuma da suke mura wannan rayuwa ce rayuwa da Allah ya bamu lokaci da Allah ya ba mu yana da mu matuƙar tsada kamar duwatsu nan ne muke ɗauka muke ta jefawa a ruwa muna jin daɗin rayuwa muna jin daɗin rayuwa bara mu gane cewa mun yi asara ba sai lokacin da mala'ika da zai karɓar rabu Allah ya kiyaye amma hikima yana cewa shi dan adam misali kamar wato mai shi ne yana so sai wata rana ya kamo wata kifi ya kamo kifi ya yanka fiye da sai samu wani shi ma ta haihu mai tsananin tsada ya dauka ya kai wa sarki ya kai wa sarki ya sarki ya ce ga dan baka mulki na gaba ɗaya da nake kai in karɓi wannan abin ban baka ban biya ka ke ba amma yanzu abin da za a yi an buɗe ma kofin gwamnati ka ɗiba abin da kake so a ciki aka buɗe masa yake an baka awa ashirin awa goma zuwa su abin da kake so ga kuɗi ga zinari ga abinci ga komai kuma an bashi mota da zai dinga safaran wannan abin da aka ce yi ba ɗin zuwa zuwa yadda yake bukata a kai masa to me zai faru sai ji shi awa goma ya masa yawa a bashi awa ɗaya ta sai ke ce masa a jiri awa goma na fara shi kenan me zai faru aka buɗe masa cikin da ya shiga ga kuɗi a gefe ga dinarori ga komai da abin da yake bukata ga shi nan kenan da ya ga abinci sai ya ɗauki abinci ya fara tabawa da ya taba sai ce masu mulkin ne gaskiya suna mana wayo wayo ko suke ma ya ci abinci ya tafi ya bayan ya koshi sai ga gagar nan sai kwanta sai ce to yanzu na kwanta na yi bacci ko da da wuce sauran awa ne ba shi da daɗi ne ba abin da da ba ne kwanta kuwa da zai faru sai dai kawai ana buga masa kofa cewa ka tashi kayan ɗinka ya kare kayan ɗinka ya kare aka buga masa ya fito shi ai ban ɗauki komai ba suka ce mace na ai lokacin da ya riga ya kare haka ne ya wuce bai ɗauki komai ba ba ka ɗan adam ya zo duniya kawai sai kama bacci ya kama wasa ba ta kuma gashi Allah ya bashi ya ɗauki duk abin da yake bukata Allah zai ajiye masa je lahira ya samu abin da wato Allah ya ajiye abin da yake zai samu a amma kuma gashi ya kama wasa Allah ya ga uwa na matasa kar mu dinga wasa da lokacin da Allah ya ba mu yi iya kokari wato wajen biyayya wa Allah da wato wannan lokaci da Allah ya bamu amma sai ka samu gashi Allah ya bamu lokaci gashi nan muna zaune amma ban da wasa ko zuwa kallon kwallo ko wasu dai abubuwa da wanda san ya dace da shi yake shehu mu shehu malam baro su yawa yakan gaya mana cewa yakan mana nasiha game da abin da iziya ya kawo a ƙarshen iziya ƙarshen iziya yana cewa ينبغي للمرء ألا يرى إلا محسنا حسنة لمعاشه أو درهما لمعاشه يا كماتا يا زواجي أو لمعاشه kada ka yadda a same ka sai a wajen ɗayan abubuwa guda biyu in ma ba a wajen neman lahira ba to a same ka a wajen neman duniya kada ka yadda a same ka a wajen ɗayan waɗannan ba neman kuɗi kake ba domin ka rayu ba kuma neman wani abu kake yi don lahira ba sai na ɗan uwana matasa ya bukaru suna da lokaci gaskiya in mun lura kuma da shi malam mun take faɗa manyan zai za ki cewa sauran wata uku ne azumi yau aka ce sauran wata da to ga shi yanzu har azumi ga mai tsoron rai kusan ya kare to haka kuma rayuwar da tafiya take yi ba ba ka kauta fatan wannan da kuma na mun shi malam Rohan Allah ya kara masa basira Allah ya kara tsare shi Allah ya kara masa ci gaba sauran ɗan uwa masu sauraro na fata Allah ya sa abin da muka ji a wajajen da shi ne shiga Allah ya ba mu kan aiki da shi da magabatan mu kuma tun da kai shehu malam ɗan umma da shi mahaifin mu shehu malam abdulmumin jirgi da shauran malam mu shehu malam shehu malam karau Allah ya tsara a sahama albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon bin diga digan shi da barkan bai shi alaihi salatu wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi سيدي آرم وعلي الخراجني من مولانا الشيخ محمد الأمين مالا غوجي دال خير من أشي لله من أبوجي أو من أبوه من غيري مالا كبير يقوم kullum da shi muke karatun da yana girmama mu Allah ya saka masa sannan kuma akwai malam Ado mala Saddadi ya zo tun daga Kajitu Allah shi ma ya biya shi nan ga baban mu malam Garba shi ma Allah ya ba shi iko ya dafo ya fito shi ma Allah ya biya shi sannan akwai kuma sirkin mu na'am malam Muhammad Awwal wanda aka sani da malam Muhammad na Asibe daga nan Nufawa shi ma ya sharafa Allah ya saka alkhairi kamar yadda muka faɗa mitocin mu kaɗan ne kuma muna so sako ya isa da da ka a Sheikh Junaid Afwan za ka biyo ba mu shi ma ka jefa mana kalma eh Allah da ka kai hakuri amma a garkuwa garkuwa kai da ka yi minti biyu ka sai kuma ka gabatar da shi to kai da ka gabatar da shi commissioner sai kuma shi wakilin bacci kira duka a cikin mintoci a minti shida ko biyar ake so a yi wannan sai kuma mu je ga shajinai sai malabar bismillah barkuwa ya bari isa ba to ko za a canje wurin ba a
godiya ne a kan da godiya a duka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna duka godiya ga Allah adadi a wannan lokaci wanda muka samu kanmu musamman suna na na biya su musamman kuma garkuwar mafi irin biya ne abin kani da shi biya masa kuma ni ne shugaba a gida mun samu takardar kusan a ƙurarren lokaci gidanmu da shi da ministan ɗin kai sun riga sun tafi abuja amma ban yi kasa a gwiwa ba kullum abin da nake faɗa shi ne ba siyasa nake faɗa ba a kansu a suna rungumar wanda ba su da shi na tabbata in za a kalle ni ko da a fahimci yadda mutanen nan wato allah ya musu wani irin ɗaukaka kar in sauka wani hanya shiga wani hanyar da ba shi ba a shi mutum ne mai ƙarfi mai kuma jingina da abin da ya shafi tafarkin addini yana daga cikin a yanzu muna magana da su ne a kai tsaye na tabbata saboda kar a samu kuskure ko akasin haka babu wani sako sai daga cikin mu wanda suka rufe mana ko ta ɓangaren waya ko zuwa kusa da su wannan ba karamin lokaci ba ba karamin wata dama ba ne wanda suka ba mu kamar kwamishina ya wakilci wasu abubuwan da ya kamata a faɗa ina ganin kamar sakon zai zama haka amma ina ɗaya daga cikin shugabanni wanda suke kimantawa in wani abu ne ya taso na gidan ina ɗaya daga cikin masu ruwa da su kowane lokaci kuma a shirye muke abin da ya sa muka miƙa muka shiga siyasa kenan muka yi dole da ba su zama kuwa saboda yanayin matsaloli da al'umma su ke a cikin ƙaramin lokaci inda za mu gaya muku mutanen da muka cire a gidan birni wanda za mu gaya muku mutanen da muka rage a matsayin bashi wallahi tallahi wasu ba za su ce ni da haruna a cikin Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم السلام عليكم to kamar yadda malam ya gabatar na sunana wakos to ba ni ne wakos ba ni dai sunana bana rabin haruna isa dada wanda shi wakos muna kwamiti da da shi a gidan shi iya mashal najib baba abubakar wanda kuma shi ma akwai abin da ya tsare shi ya ga cewa ba za mu bar gurin hasko ba lalle min waya ne ma yana cikin wani hidima na yi wa cewa lalle in ta so in taho saboda muhimmancin wannan karatu da aka ce ana bukatar ma'anar shi yasa ni ma na bar abin da nake yi na zo in wakilci shi wakwasin da kuma mai gidanmu shi ambasada sadiq baba abubakar kuma da farko yana mana murna ga baki ɗayan mu da muka samu kanmu a wannan wuri don jin abin da allah ya ce da annabi ya ce wasu suna nan a gidajen kallon kwallo wasu suna nan a gidan rawa duk da azumi da sauransu amma ku sai kashi kuna gaban malamai kuna jin wa'azuzzuka da ake gudanarwa wannan ba karamin nasara bane muna godiya mu malaman da suke karantar da mu Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda malaman suke ita faɗa a baya wannan shine babba gaskiya maganan amfani da abin da aka ci yawanci gaskiya in muka ji wa'azin nan a wurin mu ke bari mu tashi muna fita daga wurin da aka yi wa'azin nan sai mu je mu ci gaba da wasu ayyukan mu da muka saba na yau da gobe to yana da kyau tsakani da Allah in ka ji abin da malam ya faɗa ko min kashin sa mu yi kokari mu aikata shi a aikace to wannan insha Allah zai kai mu ga insha Allah
na dawo bangaren shi a mai gidanmu wanda kuka wakilta shi na ambasada sadiq baba abubakar a turiya masha kamar yadda shi garkuwa ya faɗa har ga allah ni ba wai dan ina cikin tafiyan ko wani abu ba mu muna kyautata masa muna kyautata masa zato sosai ba don komi ba tun ba mu shiga wannan tafiya ba tun yana soja a kari Allah ne tun ba shiga hidiman ba nake tunanin cewa insha Allah in dai har ya gama aikin soja saboda abubuwa da muke ci a kansa mutum ne wanda ya kai wannan mataki a aikin soja in ka ji tarihinsa a ce ya kai wannan matsayi na farko bai san menene sigari ba bai san menene giya ba ba ruwansa da hulɗar mata aiki da ya a Maiduguri ma ana kiransa ustaz ne saboda menene soja ne amma kuma ustaz ne kullum shi ma a wurin karatu ake samun sa yana ji yana jin abin da Allah yake in baya wurin aikin sa na soja kenan ko ba haka ji wannan bayanin gaskiya wannan bayanin sai ka samu wani soja wanda iya force ne wanda ya aiki da shi in yana maka bayani akan tsakanin Allah sai ka sha mamaki in aka ce maka soja ne zai wannan abun sai ka sha mamaki wannan kyautata zaton da muke masa shi ya sa muka shiga jikinsa muke bisa muna ganin cewa insha Allah in Allah ya ba shi wannan matsayin Allah yadda zai kwatanta mana kamar yadda malaman mu suka faɗa mun yi ta Allah ya wadare da shugabannin da muke zaba musamman ne yanzu a ce kamar wannan wata duk da dai ba na so mu shiga siyasa sosai in siyasa ne amma ba na so mu shiga hidimar siyasa a ce kamar wata irin wannan a ce wai gwamnati ba za ta ciyar ba ba za ta ɗauki nauyin karatuttuka ba da sauransu ai abin sai mu ce gaskiya Allah ne Allah ne ya kiyaye to a nan zan yi amfani da wannan dama mu yi addu'a ma juna duk da ba wai so ba zai rufe mana ido ba shi wannan bawan Allah da nace muna kira gare shi muna masa kyakkyawan zato in zai zama mana alkhairi a jihar Bauchi Allah ya tabbatar mana ne in ba zai zama mana alkhairi ba muna addu'a Allah ya canja mana da mafi alkhairi saboda kullum muna so ne wanda yake rufe mana ido mu ce canji canji dole to sai Allah ya canja mana mu zo ko mai ta fama muna yi saboda haka duk wanda muke musu kyakkyawan zato musu yi addu'a mu yi addu'a gare su cewa in Allah ya ba su Allah ya shiga lamurin su kada ya bar su da wayan su saboda mutum ne zai ce yi wani duba kamfen da aka yi ta yi a baya in ka sa ka yi play ka zo kana ji sai ka ga babu abu guda ɗaya da aka yi makamancin wannan to yana da kyau in ka ɗauki alkawari ka fara cika alkawarin kafin ka yi wani sauran abubuwa da Allah ko da sauransu saboda haka kamar yadda na faɗa muna kyautata zato ma shi ambasada iya mashin sadiq babu abubakar kuma muna masa addu'a in ya samu Allah ya shiga lamuransa kamar yadda na faɗa kada Allah ya bar shi da wayansa kuma kamar yadda mallam ya faɗa akwai abubuwa wanda yake buƙatar kuɗi da dama wanda an yi ta fama da shi a wannan karatuttuka wasu sun saka ciro sisi da sauransu to kamar mu da muka zo a wakilci insha Allah da mu kai wannan kuka wurin shi ya mashi kuma insha Allah za a samu sako ko min kashi sa dai daga wurin shi garkuwar Allah ya yarda mu za mu kai wannan sako insha Allah kuma Allah ya yarda za a kawo sako da izinin Allah tabbatar tabbatar da aka dawo da gaggacin bayani dan sai ana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
gode Allah ya saka da alkhairi a sai shi wakilin maji daɗi a yi maji kira ya kai mana miji biyu shi ke shi ke da to shi ke da to ba ko mai da eh to gode Allah ya saka da girma ma da kai eh shi gidan kai ne afwan a ya ke da ka koma daga can gefen eh shi gidan afwan eh Allah kuma ba da iko kuma kai an ta ba kafin shan ne abin nan wato akwai wani sakoni da ba ba su fito a gidan rediyo amma ne tun da ba abin kunya ba ne alhamdulillah a ɗazuwan ɗan'uwa ya ce a zaga lallai akwai kwamitin nan wasu abubuwa da ke ƙasa da kuɗi a yanzu a iya da da ta da a sake zagawa in neman albarkar alƙur'ani kowa za ta kamun da Allah ya hore masa shi wuce
kamar dai yadda shi shi wani kira muka wakilce shi kuma ya ce mai jina malam wanda ake aiki ba dare ba rana wannan abubuwa da ake na wannan karantarwa da ake mai albarka yana jingina maka kayan da nema ni kama na so shi ka kama rediyo na ka kama saboda haka kamar yadda ya ba mu sako cewa abin da sun zo mana a gab hakan ma ai hakan insha Allah sakon duka dai za a kama wani shi garkuwa garkuwa na'am da zarfin Allah ya ba amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وآله وصحبه والتابعين والتابعين في إحسان إلى يوم الدين حق قدره وبالله العظيم آه، mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu yau ranar da za a rufe karatu na Ramadana wanda Sheikh Burhanuddin ibn Sheikh Muhammadu Abin Malam Hoji ke gabatarwa. Allah ya saka malam da alkhairi Allah kuma ya maimaita mana Allah ya kara masa tsawon kwana Allah ya yi mana buɗi irin na arubai barka da zan Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar da zan yi kwaya ɗaya ce zuwa biyu kalma na farko kira zuwa ga matasa wanda su ne mafi yawan wanda na gani a wannan waje Ah, abin da zai baka mamaki cikin watan ramadan shine yadda za ka ga matasa suna da ƙoƙarin ibada suna dagewa wajen yin sallah suna dagewa wajen aikata abin da Allah yake so suna yawan karatun alƙur'ani za ka ga masu shaye-shaye suna ƙoƙarin su bari masu neman mata suna ƙoƙarin su bari amma abin ta kai ci ramadana na shigewa bayan sallah sai ka ga kowa kawai ya dawo da rigarsa na daya saka wannan abin takaici ne kuma wannan abin ciwo ne kuma ana tsoracewa mai irin wannan yanayin ya mutu cikin aikata laifuka ya je ya gamu da Allah ba daidai ba kai iya kokarin ka yadda ka jaru a Ramadana kake iya zuwa sallan asuba za ka ga sallan asuba ana sahu har kan titi amma satin sallah za ka ga bai fi sahu ɗaya zuwa sahu biyu ba a cikin masallaci duka mutanen suna ina suna nan sun je sun kwakwanta suna bacci sai dan ya hau kansu ya danne su saboda haka ku daure abin da ka bari kafin watan ramadana ko da watan ramadana ya shigo to ka daure bayan ramadana ka bari neman mata da kake yi kafin ramadana ka daure bayan ramadana ka bari shaye shaye da kake yi ka daure ka bari sallah da kake a kan lokaci ka daure kana yi sai ka samu muwafaka daga gurin Allah saboda haka ina kira zuwa ga matasa dan Allah mu dage mu dage kar mu yi hasara ko ga yadda ramadana ya shigo lokaci ɗaya lokaci ɗaya ya tafi wallahi idan mutum mutuwa ma za ta zo mana lokaci guda za ta zo mana ba tare da mun sani ba ba mu shirya ba kawai lokaci daya saboda haka dan Allah matasa mu dage duk abubuwan kanmu yake dawowa kuma mu ne iyayen gobe idan Allah ya kai mu saboda haka mu yi kokari mu zama mutane na gari sako na gaba a sako akan shi shugaba malam Burhan wanda yake wannan jihul jabbar wanda ina ganin tun kafin mu fara tafsiri ire-iren shek Qur'an yake yi muka ga kwaikwayon su muka kwaikwaya saboda malam Qur'an akwai mutaballibat da yake bukata wanda ya kamata a ce an samu tawfiri cikin waɗannan mutaballibat ma'ana abubuwan da ya shafi wato kwamitin tafsiri su zama kwamiti masu ƙarfin gaske kuma wanda suke aikin su zama to da gaske suke yin aikin ya zama ba dan duniya suke yi ba ya zama ba dan manufarsu a'a ya zama dan Allah suke yi to muna bukata zuwa ga wannan saboda haka lallai lallai kokarin malam burhan ya shige a yanzu a marhalar da malam burhan yake ya kai a ce an cimma wasu abubuwa da yawa da yawan gaske to amma dai juhudul mukilli abun abun abun kulawa ne ga mutum yana kokari kadan kadan amma gaskiya a dada kara a dada kara wa kullu man fasaya Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku dai Allah ubangiji ya saka dare daga karshe a batun da ya shafi wato zabe da za a yi na 2023 wato mu yan dariƙa ba mu da gwani gwanin mu shine mai tausayin almajirai mai tausayin yan zikiri mai tausayin yan la ilaha illallah mu wannan shine gwanin mu kuma gwanin takan mu a gwanance mu wato ba shine iyaka a tsara mana wani jawabi mai daɗi ba ba shine gwanin cewa ba wannan cewa a gurin mu shine mu mu ga wani abu a ƙasa wanda ake yi domin amfanin al'umma domin amfanin ita kanta ɗarikar da mu muke kai domin kuma ta gaza wa jama'an mu da mabiyan mu ba mu da wani gwanin da da mu ce a'a kowa dai yayi katin zaɓe ya aje kuma ba mu ce maka ka zaɓi kowa ba tafiya da mu ba mu siyasan addini ba mu yi yawa kuma ba wai mun ce a'a ba mu a'a duk dan siyasan da ya zo ya mana wani hidima to ya san ba mu yayi ba dan mu kawo masa jama'a ba wanda ya kyautata mana da mu kyautata masa saboda haka duk wanda ya yi kajin zaɓe ya saka idansa kwarai da gaske san wane ne zai zaɓa saka idansa kwarai da gaske san wane ne zai zaɓa kuma mu almajirai mun san abin da muke yi ba wani rufa rufa da za a mana ana ganin cewa mu ba mu da wayewa da sauran kamar yadda waki inda yanzu haka muke ciki kenan waki inda muke ciki kenan kawai ana ganin mu ba wasu mutane ne masu kima ba kaga ana ana mu'amala da waɗanda yaƙi da gwamnati ma suka yi gaba da gaba suka nuna gwamnatin ba za ta yi ba ana musu komai har ana ce za a yi ta fara islamic center a saka masa sunan wani jangwala gwaji da aka gayyato shi daga wani waje to duk wani shirin wani abu wanda yake ganin zai yi kishiyanta ga almajiran cewa Ahmadu Tijjani radiyallahu anhu babu laifi mu dai muna da wasifa muna da zikirin juma'a muna da talbi kuma muna da Allah da manzon Allah kuma Allah zai mana wa kafa Allahu mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan kaliba nan ina son a roƙa mun abuwa a gurin kaliba a roƙa mun a roƙa mun abuwa a gurin kaliba ga kuma shek malamin ta ga sauran manya-manyan baki Allah ya saka mu kwana amin ina neman abuwa zan je rufa wani tafsiri din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi wanda shi ne mai ko san dai shehu durin da ya so ba ko ko san dai yana daya an da ne kuma ai wallahi amma wala ba amma da zuwa harkar Allah ya saka da alkhairi in wai nan gola da zuwa abin da fara shi ne daidai ko yau tsayi wannan magana duk abin da za mu yi wannan sai Allah ya wannan magana a gurin sai dai kuri Allah mu kani kai inda kai inda za ka yanko karka sa inda ai sa inda za ka yanko da zai ka saboda ka wallahi wannan aiki a gurin duk abin da za a yi kamar yadda aka yi musu ibrahim duk abin da zai yi fayar kuma sha abin da ake so dai mu dai addu'a saboda shi kadari yana da wani abu in yace zai addu'a zai maka addu'a ko mu ne muka yi shaida cewa duk abin da muka tsaya muka yafa Allah Allah ne sai haka man fa Allah ba shi alike masa saboda haka haka koyi araka Allah saka Allah kula araka wani ya raka ni a raka shi wujudai daidai da zai tasiri shi nasir Allah ya saka da alkhairi kuma kun ji dai abin da ya dinga gaya mana tun daga farkon ramadana a jere muke da shi idan an daga mu karfe uku shi kuma a sa shi uku zuwa hudu Allah ya saka da alkhairi shehu Allah ya ƙara girma to mun gode Allah ya kai gida lafiya Allah ya saka da alkhairi yanzu yan uwa halifa ma zai wuce amma kowa ya tsaya ya karfi niyya domin akwai bayan Allah malam a yarba bawan Allah ne da ya to Allah na karba a tsaya kai niyya ga baban Malaji Amadu kowa ya yi yato yake ke wanda rabu mun gode a ke mana da kushina da zumunci da aka mana mun gode Allah ya kare girma mun gode Allah ya saka garkuwa to mun gode Allah ya kai ku lafiya Allah ya saka da alkai to malam a ke mana da wani kira a yi mana da ke zuwa mun gode Allah ya saka da alkai Allah ya kai ku lafiya mun gode ba yan uwa da niyya sannan a malaka idan ali ba ta shi a rakiya malaka ba zai mana addu'a arama mala amadu zai mana alhaji amadu yani zai mana lalle ainiya alifa allah ya gida lafiya allah ya kara jagoranci a rakiya ma alifa da allah ga mala ado lalle mala ado kasidu shi ma zai mana addu'a a tsaya a yi niyya allah zai biya bukatu da izinin allah allah ya saka mana da kai a asibatu to a wanda zai fara mana addu'a shine babanmu alhaji amadu
Thank you.
حتى صلاة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق على صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah ya saka da alkhairi ala do ala do ala sandajin bismillah aka raka Allah addu'a da kamar sai malam da ai shi yayi ayar ma yayi yayi jawabi a addu'a eh ayar ma shi ya
اللهم انا نسالك بتاثيرك بالبيوت والولايات والحسن والحسن والبكر والمسجد الحسن والشرع على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وزوجاته ان كثيرا من ربنا وبارك وتجعل بركتنا وبركه النافع قلب الخاشع والعودة الصالحة الطيبة المباركة وشفق على وسبع لنا جميع وتركع وسيدنا بك كنت وأخبرك على ذاك الأخبر وكان لك الأدار وأنت الأشاك ورئيوا أدنا تبارك على ما أطلب منك وشكر الجميع هذا الصدام هذا الصدام يا بارك الله ورحمة الله تعالى كل من بقى يا مستعد الشفاعة من سيد عالم الإيمان إلى أفاق وأن تعلم من قلوب في ذاتك يا ربي يا سيدي يا مولانا يا ناس ربنا وبارك الله تعالى لنا جنائتنا ولا نبغى الناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر بالحق من قبل ما سمعت بالحق وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله
Allah ya saka a raba sai mu saka da kai nan ma da dole ne mana addu'a ce ma kowa ne yi niyya wannan dare ne wanda Allah yake karɓan addu'o'i dukkan damuwoyin ma Allah ya yi wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ya yi kowa Allah ya cika masa ajihunsa da kuɗi mai yawa da albarka Allah ya sauwaƙe harkoki saboda hasken annabi Muhammad cikin wanda na manta ba musu godiya ba akwai a kiraci wanda aka fi sani da baban ya da malam sile wato na alaji madina alaji garai da baban sani na madina da kuma malam maina da suna girmama mu akwai kuma malam ubali da gidan baye akwai kuma malam abba na alaji husaini na alaji siyaka jibirin allah masa rama akwai malam alha tsauni akwai kuma malam ibrahim mai manjada allah ya saka da khairi akwai kuma da sarauta wato aminu na mai anguwa akwai kuma wani tsohon dan kwamfutumo shine malam rabiu waziba shi ma allah ya saka masa da khairi kuma malam wasu da ya saka allah ya saka da khairi akwai bakonmu da ya zo mana tun daga dilliri can alkaliri kuma don shauƙin karatun nan ya zo muka je kuma mu musu maulidi a rigansu a shi nan malam isiyaka tunani ne masu kokari aini to yanzu yana kan hanya zai shiga mota ya zai tafi kuma ya ce akwai wanda za ta shiga da shi can rigansu shi ne a kan lawo na sa shi a tsakiyar addu'a ka ne da wasu kalan da hazi wanda a tura da aisha da rata annabi Allah ya kai gida lafiya sa ka samu shauran yan uwa lafiya duka a ce ma gaishe su kuma Allah ya ba ku abin da kuke nema sama da Allah ya tsare ku da kwanaki masu garkuwa da mutane sun sa su a gaba aini a sun kama ma wani yayansu a ka tare addu'a amma dai dai abubuwan da sauki Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kai ka gida lafiya a raka shi malam da sauran shi
dalilin da malam ga misali ce wani addu'a ba sai shan malam muntaka ya yi dan malam na ne na yi na ne lawan kansa bai san lokacin da nake addu'a ne ba duk ya kai malam na yi karatu malam kai ya haƙuri da kuma wani ko sauran yan uwan ba su gane ba a gona zan yi karatu a raka shi ga ila na a gona nake karatu a gaban shek malam baro a rayuwar makaranta allah duk ya ɗaga ba wanda ya kai allah na ya ta same shi a gona shi ko shi da ya mata da ya ake karatu a gaban allah ya kuma wani abu da ɗaya ma wanda ya taɓa ruwan wanda duk lokacin da za su zan aka gayyace ni wani wuri na kan in na tashi zan yi magana ko a wani wuri zai yi magana in dai ya shafi karatu ne to na kan tuna da abin da malam ya faɗa min domin karatu a gaban sa na je muna ga ina karatu in yi ne malam zan tafi ina za ta dade ke ta an gayyace ni wani wuri inda ake wani wa to malam ya ana yin nan ba abu guda a abu guda biyu ban da habaici ban da gonar rana abin da za ka je ka faɗa ban da habaici ban da gonar rana ni da ba da gobe su to yanzu tun daga lokacin duk lokacin da aka gayyace ni in zan faɗi wani abu kan yake ba wai abin da zan faɗa na nan ne ba kayan muke yi amma duk da haka in na tashi zan yi magana sai wallahi da wuya a ce zan yi magana wannan ba za a ma da bai faɗo ba sai ya faɗo banda banda abinci banda wuyan rana ko da ina nufin faruwa na ba ne in suna da maganar ba to sai bari ko koma kan abinda Allah ya ce a yi to Allah ya saka wa malam da alheri daga cikin abubuwan da ya ga manya manya a ranar ne ya faɗa muku amma sauran kuma shi ke nan muna roƙon ina son yi addu'a wa shi malam burhanu ina roƙa masa fatiha kafa guda guda Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya yawaita mana irinsu Allah ya biya shi da gidan aljanna karanta masa fatiha kafa guda guda mana hakuri sauran guda biyu a nan unguwar za mu sa su muna son mu sa malam mari kai malam dan umma cikin wannan addu'a mu sa kuma a shek malam muhammad aminu mahaifin malam muhammad burhanu ina roƙa musu duk yalla da kurkuwa kafa bakwai bakwai Allah ya saka musu da alheri shi malam malam malam dan umma duk wani duk wani gidan da ake ci da maulidi a nan garin a wajen su aka gani mun mun tashi muna ƙanana mun samu maulidi da ainihin ranar sha biyu ga wata a gidan bare bare sai a zo malam gode wannan masallaci ne albarka a nan za a zo ran sha bakwai ga wata kuma ko sha tara ne ran sha tara ga wata sai a zo a yi shi ke nan an zama maulidi bayan wannan guda biyu ba shi da kuma ke har daga bayan wani na koyi je wanki ya ke nan gashi ɗin kuma ya mamaye da ko ba da ka zama manta da alheri da shuka mana ba to kuma shi kuma gidansu a tarihi suna ɗaya daga cikin gidan manya-manyan malamai a nan garin suna ɗaya daga gidan manya-manyan malamai a nan garin lokacin shanun ba su da yawa a nan yawa a lokacin in an ce malam musa mai diga jaya wannan binta kenan sai malam musa ke wani ne na uwan jaki to duk ke nan magana a qur'ani gidan karatu sai zai gidan malam musa kuma daga baya shek malam aliyu ya zo da sauran suka zo amma da in zai magana qur'ani ne da sauransu an san gidan malam musa yawa wannan wannan wannan abubuwa da ga suke yi sun gada ne ana gadon karatu ma sun gada kuma ba a gadon karatu sun gada Allah ta ga su gada ne a yi ya kawo da ramarin mai guda biyu muna roƙa musu ulhu wallahu kafa bakwai bakwai Muna roƙon fatiha da salatin fati duk jama'a da suka hangara a wannan wuri kamar yadda kuka zo lafiya muna fatan Allah zai da kowa gidan shi lafiya kuma duk wanda ya karanta ya faɗa ma Allah bukata sa kuma zan ba bukatar amsa duk wanda zai yi addu'a nan gaba da ya faɗi abin da za a karanta ba za ka yi tawassuli ka faɗa ma Allah bukatar ka kar mu yi sakaci muna roƙon fatiha da salatin fati kamar da kuma lafiya ana zai mu gida lafiya bukatocin da muke da shi kuma wa wanda muka ambata da wanda muka ambata ba Allah ya biya mana Allah ya biya mana أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وما أخرجه من والوالدين والجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والأموات أولئك لقد إيمانا صادقا علما نافعا ورزقا واسعا لسانا ذاكرا قلبا خاشعا لسانا صابرا وتوبة قبل الموت نصيبا ومؤمنة بعد الموت نصيبا من الجنة والنار من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم علينا إنك أنت الجواد الكريم علينا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Allah ya saka Allah ya kai shi gida lafiya an kuma an sake hakuri sauran addu'a guda biyu malam garba sai aran mamala madu amma kowa ne kamar yadda malam ya faɗa a taniya muna da bukatu a jirgi Allah ba za mu sake addu'a a irin wannan lokaci ba Allah ya saka da kai a lallai a kamar yadda malam ya bayani ce malam barau to mukan jero sunayen malaman mu dai yawanci amma wannan karan dai ya bada duka zamoyin da Allah ya musu rama kamar dai daga cikin sadatun mu dama da suke saura kamar maulan mu shi ɗaya rusman bauchi ne da sa'adu da maulan mu shi ado musa tufa balewa a dattawa kenan masu shekaru da yawa ba kuma gashi shi ado ya ɗin kali zuwa ga Allah Allah ya masa rama da maulan mu shi ɗaya da kuma wanda suke tsaye Allah ya saka musu da alkhairi wanda ya zama da irin wannan bayan Allah ya ka ɗauki halinsu za ka zama wani Allah nan mu shi malam barau mu nan mu shi wani auliyayi in dai ka zauna da su ko makiya sun san an aiwa ne yayi dan ba san zuciya al'amaru su wallahi in ka zauna da su ka san Allah suka nufa Allah suka nufa dan da wallahi tallahi Allah ya saka musu da kai amin Allah kuma ya ba mu albarkacin su amin Allah garba da ka dawo nan kamar addu'a sai malam Ahmad ya ya cika eh Allah ya saka da kai amin gode Allah maimaita mana amin maimaita mana Allah ya saka da alkhairi ya addu'a da aran ma malamin ne cika sai kuma Allah mai mai ta mana akwai shugaban kwamitin mu wanda da muka faɗe shi malam Zaidu Saddaunin Zugurgur wanda muna so aran ma malamin ya sa shi addu'a wato ya haɗu da wasu marasa kirki inda bare shi miliyoyi da yawa da yanzu haliyar yana cikin jarabawa layi wanda Allah dai ya yi masa Allah ya tsaya mai da yana tafsiri har wuri biyu amma Allah wannan jaraba ya sa bana an je wai nemo kuɗin an ga wanda ya yi da fara wallahi tun kafin azumi ina ta mai yake ya dawo bauchi wallahi ana cikin jarabawa Allah ya yi mai da duk shekara da yi tafsiri mai shi yake fara ba da gudumawa yakan ba da naira dubu ashirin tun shekara biyar da tuce duk shekara ya ba da dubu ashirin wallahi amma wannan jarabawa da ta zo ta jibta muna ta wasu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitta shi daga cikin wannan hali ya fitta shi daga cikin wannan hali ya fitta shi daga cikin wannan hali kuma muna addu'a baban mu baba iyayi shi ma ubani ga wannan kunci Allah ya masa rahama akwai Yusuf Bille Allah ya masa rahama akwai Malam Kawu wanda ke ya zo an yi karatu ne in bai zo ma kaman bashi in bai ji daɗi ba an haɗe ce ai hakuri ya sha ruwa ne ya gaci amma na ɗaki yana ci ko ya koma zuwa ga Allah Allah ya masa rahama shawarar duka ne wanda ba mu ambata ba da wanda duk suke yi maka mana duk wanda suke yi ba mu ambace su ba wallahi Allah ya san su ba wai dan ba suke bane wallahi gajiyawa ne irin naku ma duk wanda ya taɓa mu taimako ko shawari Allah muna roƙon Allah ya ninka masa farman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Thank you.